أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 27 ga watan Rajab hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan February na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Sheikhul Islami وسعادة العنام الحج إبراهيم إياس رضي الله عنه لكن مسا روح الأدب لما هوا من هكم وأدب لورا da littafin nan na sharhi na lubbul lubbi muna cikin baiti ko baituka da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake cewa iza talibta matlaban adimta فغيره يدري وما دريت يرفع ما يدور لطفا منه لا تتهما إلهنا فتخزلا شيخ الإسلام yake cewa idan ka nemi abun nema ka rasa to Allah tabaraka wa ta'ala shi zan cutan wannan abin kai baka sani ba yana tunkuda abun da zai cutar da kai saboda tausasawa daga gare shi kar ka tomi Allah balle ka tozarta to mai lubbun lubbi ya kawo mana a cikin karatun da muka karanta a baya ya kawo mana asbabul hirman wal ijaba sabuba da suke jawowa a amsa maka ko kuma a hana ka idan ka roki Allah tunda shi ya ce iza talibta masallaban idan ka nemi abun nema to neman nan da kake a wajen Allah zaka nema to me zai jawo idan ka roki Allah a baka me zai jawo idan ka roki Allah a hana ka saboda ai shehu ya ce iza qalibta matlaban adinta ko in ka nemi abun nema ka rasa to neman da zaka yi wajen Allah zaka nema to lokacin da kake nema wajen Allah ko addu'a kake yi ko fita nema ka yi ko wani abu mai kama da wannan to akwai sabuba da za su jawo a amsa maka ko kuma su jawo ba za a amsa maka ba mu karanta har muka kawo kissa da mai lubulubi ya kawo mana ta wani mutum yadda aka yi da su da maganar sun je sun roƙi Allah amma ba amsa musu ba saboda ba sa umarni da kyakkyawan aiki ba sa hani da mummunan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ba ku umarni da kyakkyawan aiki ba ku hani da mummunan aiki Allah zai dora ashiraran ku akan ku sai zababun ku su roƙi Allah to Allah kuma ba zai amsa musu ba to shine yanzu kuma yake ƙara mana bayani akan a abin da zai jawo ba amsa mutum bai dan ya roki Allah yake cewa haza wa amma wa amma alhadith alladhi fihi dalilu ala anna fi alta'at hulwatun yujabu li sahibihi lijabati du'a fa kathirun minhu mafahim mutawiyatun fi hadith abi hurairah radiyallahu anhu as-sabiq fi thawb al-awwal min asbab al-hirman yace wa haza wa amma alhadith yace wannan amma dai hadisi alladhi fihi dalilun wanda a cikin sa akwai dalili ala anna fi'l ta'at wanda a ciki yake nuna aikata kyakkyawan aiki hulwatun wani zaki ne yujabu li sahibi istijabati du'a wanda yake wajabta wa ma'abocinsa a amsa masa addu'arsa fa kasirun minhum mafahimu a cikin sa akwai abubuwan fahimta muntawiyatun fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wanda aka nade shi a cikin hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda azzali wanda ya bukata wanda ya gabata fi sababil awwal a cikin sababi na farko min asbabil hirman daga cikin sabuba da suke tsawowa ba za a amsa mutum ba kamar da ya ga mana a cikin sabuba da suke jawo ba za a amsa mutum ba yace na farko shine idan mutum ba umarni da kyakkyawan aiki baya hani da mummunan aiki ya zo yana ta roƙon Allah kuma yana ta addu'a to ba za a amsa masa ba kenan to dalilin haka sai yake a hadisin nan da aka karanta la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanahunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaykum shirarakum fayad'u qiyarakum fala yustajabu lakum shine ku umurni da kyakkyawan aiki ku yani da mummunan aiki ko Allah ya tsora mafiya sharri a cikin ku sai masu alheri a cikin ku su roki Allah Allah ba zai amsa musu ba to anan shine yace mana a wannan hadisin ya zama dalili akan cewa aikata ayyukan alkhairi shine wata zuma shine wani abu mai zaki wanda zai wajabta ga wanda ya abuce shi a amsa masa addu'arsa yace yawanci abin da ake fahimta yana nan annabi shi a cikin wannan hadisin da aka karanta na sabuba da suke jawo mutum ya iya roko ba amsa masa ba yace ومنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القائل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بالمسلم الصالح عن مئة آل بيت من جيرانه البلاء ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يتي ومنه هل يضع تكنسى آه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما hadisin Abdullahi da Umar Allah kara musu yadda alƙali wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya rabi Allah tabbata gare shi da alayansa ya ce inna Allah yadfa'u bil muslimi salih Allah yana tunkudewa da musulmi nagari an mi'ati ahli baitin min jirani akan mutun 100 daga ahalin gidansa na daga makwabtansa albala bala'i Allah yana tunkude bala'i akan su saboda shi ثم قرأ ابن عمر سابلان عمر يكرنتا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض dan ba dan Allah yana tunkuɗe wani abubuwan mutane da mutane ba da ƙasa ta lalace kanin wajen kuma yana gaya mana a cikin sabuba da suke jawowa a amsa maka ko kuma a barka ba za a amsa maka ba idan ka roka yace a cikin sabon da suke hana amsa akwai hadisi na Abdullahi dan Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana tunkuɗe bala'i akan musulmi na gari akan mutum 100 na mutanen gidansa ko makwabtansa saboda shi sai Allah tunkuɗe musu bala'i sai bala'in ba zai same su ba saboda wannan mutumin mutum ɗari daga cikin mutanen gidansa ko kuma makwabtansa kaga kamar yadda makaranta a karatun da ya gabata ana so ka zama mutumin kirki kai wanda kake zaune da su zama mutanen kirki saboda zama da kuka yi tare nan zai musu amfani ko zaman da suka zama mutanen kirki zai amfani ka kai ma idan mutane suka zama mutanen banza akan idanu da kuma kana kallo suna sabon Allah suna munanan ayyuka to in ka zo kana roƙon Allah kai da kyakkyawan mutum ne to Allah ba zai amsa maka ba saboda kana gani suna yi kuma kai tarayya da su a ciki tunda ka zauna kana kallo ba kai mun ne kyakkyawan aiki ba kai da mutum aiki ba amma idan kuma su mutane suka samu mutum nagari a cikin su shi yasa ake so a samu mutum nagari a samu mutum nagari in aka samu mutum nagari a cikin al'umma to Allah zai tunkuɗe musu bala'i saboda shi mutum ɗari mutanen gidansa ko makwabtansa sai bala'i ba zai same su ba saboda shi saboda shi to kaga anan ana gwada mana cewar ka dage ka zama mutumin kirki har ka kai wannan matsayin da za a tunkuɗe bala'i saboda kai saboda kai mutum ɗari Allah ya shirya zai za a yi musu bala'i saboda kai sai Allah ya janye to mutum nagari wanda ya taka irin wannan matsayi zai iya kaiwa haka Allah ya tunkuɗe bala'i saboda shi ba za a ba za a cutar da wani ba saboda shi amma kaga wannan wajen ba haka kawai mutum zai hau ba sai ya zama nagari shi yasa idan ka duba annabi Musa alaihi salam da shi dan uwansa annabi Harun me ya faru da su abin da ya faru Allah ya ga wa al'ummar annabi Musa alaihi salam da dan uwansa annabi Haruna su yi yaya su shiga gari aka ce su shiga gari su shiga shikenan sai suka ce kai mu ba za mu shiga wannan garin ba sannan ce su sujjara su shiga a matsayi a sujjara suka ce duk ba za su iya yi ba قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فصبنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون suka ce kai Musa mu ba za mu yi yaƙi nan ba za mu yi shiga garin nan ba ka je kai da ubangiji ka ku yaƙi mu kan muna nan ba inda za mu je muna nan anan ba inda za mu da suka waje haka suka ce inna hauna qaiduna ko mu muna nan anan ba inda za mu je shikenan sai mutum ya yi tafiya in ka yi tafiya ka yi tafiya sai ka gama tafiya sai ka kana na wuri ba inda kaje kana nan ba inda za ka sai ka yi tafiya ka yi tafiya ka tafiya sai ka kana na wuri a inda ka tashi nan ne a nan kake saboda sun ce ina hawa na kai nuri Allah ce to shikenan ku zauna wuri to abin da ke so abin da yasa na kawo mana wannan kisan abin da ya same su kaga ai bala'i ne ala ciki amma annabi Musa alaihi salam yana ciki annabi Haruna alaihi salam yana ciki dalilin su sai aka yaya sai ya zama ba sa neman abinci daga zama ake kawo abincin su su ci rigar jikin su ba ta daula ba daula ba kwarkwata ba wanka kuma kuma suna nan tsatsab saboda me saboda annabawan Allah suna cikin su ana cikin bala'in amma dai saboda su sai zama bala'in ta wannan wajen kaga an jingine musu bala'in yunwa da bala'in datti da maganan wanke jiki da wanke kaya da waye banda su a ciki to idan ka zama mutumin kirki ka zama mutum nagari mutanen gida da kake zaune da su za ka shafe su makwabtanka za ka shafe su sai Allah ya tunkuɗe bala'i saboda kai sannan sai ce ibn umar sai ke karanta ayat da Allah tabaraka ta'ala ke cewa walaula difa'u llahi an-nas ko kuma walaula dafu llahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasada fil ardh dan ba dan Allah yana tunkuɗe bala'i saboda mutane ba sashinsu su tunkuɗe bala'i wa wasu sashi ba da ƙasa ta ɓaci to Allah yana duba wasu ne sai yayi sai yayi a wasu kaga ai malamai sun ce a kissan da ake bayarwa na na Khadr abin da ya faru tsakanin sa na Musa alaihi salam ai a ciki فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أن يوننكو أتكي suna cikin tafiya sai ya gaga gini zai faɗi sai ya yi maza shi khadru kenan malami annabi Musa ya gyaggyara ya mayar sai ta ta haka ne suka nemi a baka lada tunda kai wannan aikin yace man ce kai shiru kar kai magana ba duk da abin da muke so mu faɗa nan shine da ya tashi yana bashi ai ya fassara masa duka sai yace masa bi wa amal jidaru fa kana lil gulamain yatimain fil madinati wa kana tatu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra ko sai ya ce masa wa amar jidaru ko yawa wannan ginin da kaga na daga ya kasance ligulamaini yatimaini fil madinati da wasu mazaje ne yara yan kanana marayu a cikin wannan gari sai ubangijin ka yazo su girma har su balaga su kai lokacin da za su iya jiran kayan su sai amfani da shi zalika tawil malak tasbi alayhi sabra ko to shikenan abin da ake malamai suka ce a nan wajen shi ne waɗannan mutanen wannan marayu guda biyun kakansu na bakwai ne salih ɗin kakansu na bakwai ne mutum kirkin wakana abu ma salihan da aka ce ɗin to kakansu na bakwai ne mutumin kirki kakansu na bakwai ne mutumin kirki ba kakansu na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na huɗu na bakwai shine mutumin kirkin amma wannan kirkin nasa sai da biyo har kan jikansa jikokinsa wanda shi in za a lissafa shine da bakwai a cikin iyayensu amma sai Allah yana kishin wannan kirkin nasa har yanzu saboda haka ga dukiyarsu ba su girma ba zai bari ta lalace ba sai Allah ya kawo kadar ya daga ta kaga walaula daqullahi nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard kaga ni sai Allah ya taimaki su saboda wai wani ne can bawan Allah daga wani can ba kakansu na bakwai ba na bakwai ba ba na ɗaya ba na biyu ba amma Allah ke kishin wannan sannan idan ka duba da aka ce da Allah ya ce walaula da kullahi na saba da bi ba'd lafaz tilal ai dan wasu ake yi wa wasu dan wasu ake yi wa wasu duka idan aka ce za a duba mutane duka walakin aktharun nasi la yu'minun yawancin mutane ba su da imani shi ne abin da bi ruwa mutum ya ce la ilaha illallah rasulullahi yana abubuwa a ba zuciyarsa ba ta yadda ba imanin bai ratsa shi ba in aka dawo aka zo masu imani sai ce walakin aksar kullin haƙi kari huna kuma ba ku san gaskiya ga imani ya zama ba ku san gaskiya ga imani amma mutum ba san gaskiya a cikin sha'aninsa kaga an dawo yana yin abu amma bai yadda ba gaskiyar tana da wahala a wannan wajen ya rasa a cikin bai samu makamu su ne ba to a nan ma sai ga ana ta zarewa ana zarewa sai mutane su dawo yan kaɗan wanda su ne na gaskiyar to in dai za a samu bayan Allah na gari yan kaɗan ne ya za a bi duniyar ta rayu a haka to dan wasu ne sai Allah ya dauke bala'i saboda wasu saboda wasu sai Allah ya ije bala'i saboda wasu sai Allah ya ije bala'i dan ba dan su ba da halin da za a fada sai ya wuce wanda ake ciki su Allah yake dubawa sai ya dage inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada walakin yughbituhum an-nabiyyin wa shuhada bishiddati qurbihim min al-haqq ko Allah yana da wasu bayi a cikin bayinsa ba annabawa bane ba shahide bane amma annabawa da shahide ma suna kwadayin matsayin su suna kwadayin damar su ne su saboda tsananin kusancin su da gaskiya tsananin kusancin su da fahimtar Allah tabaraka wataala tafiyar su a cikin Allah tabaraka wataala su ne waliyan Allah to dan su din sai Allah ya dage bala'i an shirya za a yi abu sai Allah ya dage saboda su ko saboda su sai Allah ya dage bala'i za a bala'i an shirya za a kawo shi sai Allah ya dage saboda su kaga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani da ya sha iska ya huta sai yayi magana me yace wa iz qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-samai a wuce na biya zabi da ni da ya sha iska ya more sai ce wai Allah idan wannan abun gaskiya ne daga wajenka to kamar ruwan duwatsu mana mu gani inda da gaske ne ko kuma ka kawo mana wata azaba mai raɗaɗi sai faɗi haka amma me aka ce masa sai aka masa raddin da zai zauna da shi wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون sai Allah yace ya rasulullah ba za mu musu azaba ba matukar kana cikin su ya rasulullah sannan ba za mu musu azaba ba matukar suna istighfari kaga walaula daqullahi nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard ashe dan masu istighfari aka bar ardu take zaune ba a lalata ta ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki ko aka bar ta take rayuwa to saboda haka nan ana gaya maka in kana in ka zama bawan Allah na gari to wannan bautar Allah naka za ta jawo ya amfani wani za ta jawo duniyar ta rayu shi yasa ai a hakika ko ba zahiri ba ai duniya tana hannun waliyan Allah ne ko su suke juya ta sai yadda suka yi ake in babu su za ta rayuwa an ce shehul islami wa salatul haram alhaji ibrahim ya radiyallahu anhu an kai shi asibiti bashi da lafiya ciwon zanajiri yana gwaci a kan gado yana jinya na ajali radiyallahu anhu sai sai likitan ya zo da mun jin idanu ne ko sai likitan ya zo ya ce baba baba baka bacci bacci ne baka yi baba baka bacci shehu ya kalle shi ya ce masa ai ne bacci kai ba za ka rayu ba ai ka ji ai ya ce ai ne bacci ba za ka rayu ba kai in ne bacci ba za ka rayu ba kai kaga su suke ije abun su suke rike abun kake rayuwa kana tafiya kawai baka san yake ba kai shi ya ce masa in da bacci nake kai yanzu nan da ba same ka ba kaga walau la taqullahi nas ba'dhum ba'di la fasadati law dan ba dan su din suna jingina abun ba da kasar ta lalace akwai abun da in garewa sai an yi shi in ba yau duniyar ba za ta zauna ba to kai ba ake ga wani baka san ba me ake ba kana da kawai kana ta abunka ko ba haka bane baka san me ake ba to akwai abin da dole kullum in garewa sai an yi ashe yake yake ga ashe yace baba na duba na ga saura kwana saura saura nawa ne saura awa biyar kamar duniya Shehu Ibrahim yace kai kai kai kai lalle aikin naku yayi kun yi kokari a ciki har kun kai nan amma ba awa biyar bane kwana biyar ne Shehu yace masa saura kwana biyar ne ba sauran awa biyar bane kaji mazaje yake ba shi ga lokacin to anan da abin da muke faɗa shine kaga shehu ya ce masa da na da bacci nake kai kai din nan da baka rayuwa rashin bacci na ne ya jawo rayuwarka to saboda haka nan anan da ake cewa dan ba dan wasu ba in ka zama nagari zaka amfani wasu shine Allah yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kai ne ya rasulullahi ga kanan a cikin su sannan kuma suna istighfari to in suna abu biyun nan kuma Allah ba zai halakar da su ba kaga in ka dauko wannan karatun ka dauko wannan da muke karantawa yanzu walau la difa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat lahum dan ba dan kiyayewan Allah ba mutane sashin su suna kiyaye wa sashi ba da kasa ta lalace da abun ya lalace fiye da yadda yake ka samu kai zabon Allah ma ka tashi gobe ka sake komawa ka ka tuma ka ci gaba da yi dan ba na koma su yi gibari da salatin annabi da haidala ba da ba za ka yi wani ne wani ne mara ba zai yi ba amma su suke ije bala'i in abun ya zo dalilin su Allah ya duba su ya ga suna cikin ku sai Allah ya ɗauke bala'in saboda su to anan shau ya ce idan kai mai roƙon Allah ne to ana so roƙonkan nan ya kai matsayin da yanda hadisin ne yake faɗa inda Allah ya rufe bi muslimin salih an mi'ati ali baitin in ka zama bawan Allah na gari in ka roƙi Allah sai Allah ya tunkuta bala'i a mutum ɗari a cikin mutanenka ka makwabtanka sai Allah ya ture musu bala'i saboda kai saboda kai saboda ka zama na Allah to shine abin da yake ne ba sannan yake cewa wa yusaniduhu hadithu Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah la yuslihu bi salih ar-rajul al-muslim waladahu wa walada waladihi وعلى دويرته ودويرات حوله, حوله ولا يوازلون في حفظ في حفظ الله ما دام فيه ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيه ayace har yanzu wai sani da hu hadisi jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu yace har yanzu ana akwai wani isnadi na hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi da nabi sallallahu alaihi wasallam gare shi yace إن الله لا يسلم بصالح الرجل المسلم Allah yana gyarawa da wato da wani salihin mutum musulmi waladahu Allah yana gyara ƴaƴansa ƴaƴansa wa walada waladi da ƴaƴan ƴaƴansa duk Allah yana gyara su saboda shi wa ali duwairati da iyalan gidansa mutanen gidansa wa duwairati hawlahu da gidajen da suke makwabtaka ma da gidansa wala ya zalu na fi hizbillahi ba za su gushe ba suna cikin kiyayewar Allah ma dama fihi matukar wannan mutum yana cikin su to da Allah anan wajen wai ina ina wanda yake daukan mutane duk ce dude suke ba waliyin Allah ba bawan Allah na gari kowa ma waliyi ne ko ya zai da wannan hadisan in ya karanta ya zai da su ya zai fassara annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutum daya da Allah yake gyara mutane saboda shi in ka zama salihi na gari kai dayanka la yuslihu bi salihi ar-rajul muslim sai in ka zama salihi na gari kai sai Allah ya gyara ƴaƴanka su zama na gari su ma ƴaƴan ƴaƴanka ma su zama na gari saboda kai saboda kai ka zama na gari yanzu muka karanta kisan mutanen kadir ko an zo an gyara katangansu amma saboda kakansu na bakwai ne mutumin girki sai ya sa babar katangan ya faɗi wa balle a ɗabi gurin shi kakansu na bakwai to kaga nan sai aka ce maka in ka zama mutumin kirki kai to Allah zai gyara ƴaƴanka ya gyara ƴaƴan ƴaƴanka su ma duk su zama nagari su zama mutanen kirki sai Allah ya gyara wa to kaga nan in ka duba kaga sai ka gani hakan yake faruwa wanda ya zama nagari to Allah baya manta kayansa baya manta kayansa in ka zama na Allah to Allah ba zai manta ba sai ga mutum iyayensa mutanen banza da mahaifi da mahaifiyarsa da dangin su duka dangin su kalin sa ba sai ga duk mutanen banza ne sai ga shi kuma ya zama nagari sai ka ciro ya aka yi wannan ya fito an fidda guda ɗaya a cikin su daban to in ka bibiya a cikin kakanninsa da danginsa a kowane zama na Allah saboda sai Allah ya biya sai Allah ya biya saboda wannan da ya zama na Allah nan ba za a manta shi ba ko da shekara na wani ko sai an fidda irinsa a cikin su to in kuma kai kanka ne ka dage ka zama na Allah to duk wanda ya rabe ka ma sai ya zama na Allah duk wanda ya rabe ka in yazo ya zauna kusa da kai sai ka sha mamaki sai ya zama na Allah sai ga ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka da almajiranka da kowanka kawai duk wanda yana tare da kai sai ka kai shi inda ake so sai ka kai shi karshen makami sannan a wannan hadisin yace kuma mutanen gidansa duk mutanen gidansa sai su zama nagari sai Allah ya gyara su duka in dai shi ya zama nagari sai Allah ya gyara musu kai yace har gidajen da suke kewaye da shi duk gidajen da suke makwabtaka da shi ta ko ina su ma za ga mutane girki sun mutane girki saboda shi kuma ba za su gushe ba suna cikin kiyayewar Allah matukar yana cikin su matukar wannan bawa Allah yana cikin su to shi kenan suna cikin kiyayewar Allah to kaga wannan duk ba zai yi ba sai ka zama talibun bi rabbi da shi wace idza talibta matsalaban adimta dinna idan kana nema a wajen Allah ka rasa to neman nan sai kana ka zama bawan Allah da gaske neman ka wajen Allah ne gaba daya to nan ne har za ka dawo wani ma yana cikin kana cikin jama'a ma sai Allah ya kiyaye su saboda kai to sai ce mana wa in kana alhadithain da'ifaini fa alhadith man azali waliyan faqad azantu bil harb ila qawli wa in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'azani la uzannahu wa hal huwa da'ifun kalla yace ko da waɗannan hadisan da muka karanta cikin isnadin su akwai rauni wata kila yace to wani zaka iya karanta masa hadisi ne sai ce to ai isnadin bai inganta ba isnadin ya da rauni duk da in ka koma wajen malaman hadisi na ce isnadin ya da rauni ba wai ana nufin shi ke na hadisi ya tashi aiki ba ne a nan ne ma karatu ya fara ko lokacin da aka ce a cikin isnadin hadisin na akwai wani mai rauni to a nan ne za a binciko mai raunin za ka samu watakil a cikin ruwa ne wani yake da matsala ba wai maganan ne ba ba maganan hadisin ba ne mai matsalan ba saboda haka yanzu ina ga ko jan masu yin wannan magana sun fara dainawa sun fara dainawa yanzu an gane karatu ba haka yake ba da ana son mutum a hadisi da ibi ne ai ai hadisi da ibi nan ne ma ake shi ne ma magana amma hadisi mai inganci ai da sauki shi kenan an gama kenan hadisi da ito me yasa ya rauni a a cikin wanda suka rawaito ne wane ya ji daga wane wane kuma ya ji daga wane wane kuma ya ji daga wane to wane nan da ya fara cewa ya ji daga wane nan gaskiya ba shi ya tarbiyya yana zaman daba yana zama a kasuwa yana cin abinci a kasuwa yana yana shan rake akan hanya yana tafiya yana surutu yana waye waye misali nake irin wannan ayyuka yana yi ta ce to a bashi da kamala saboda haka hadisin zai yi rauni saboda wataƙil bai ji abun yadda ya kamata sai a raunata hadisin saboda wannan sai kuma sai ka zo ya buga da yiwu hadisin yana rauni kaga kaga kaga baka gane ma kan zancen da ake yi da saboda haka sai ya ce to ko da waɗannan hadisin a cikin isnadin su za a iya cewa suna da rauni shin hadisin da ya ce man adali waliyan faqad hazantuhu bil harbi shi ma yana da rauni ne shi ma wannan hadisi yana da rauni kaga wannan yace wa hal huwa da'ifun kalla yace wannan ai bashi rauni kowa ya sani ba haka bane hadisin nan da muka da muka muke jin sa wanda hadisul qudusi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah tabaaraka wa ta'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yayi gaba da waliyina ya nemi izinin mu yaki da shi to a nan wajen kaga mai karatun kowa wali ne ya sha wahala kowa wali ne haka ne mai wali masoyin Allah ko kowa mai na son Allah haka ne ka faɗi daidai amma dole ka yarda akwai wanda Allah ya keɓance su akwai wanda Allah ya keɓance su ya ƙara musu da wani abu fiye da wancan kuma saboda Allah ya san za a yi gaba da waliyan za a yi gaba da waliyan sai ya faɗa ya ce mana adali waliyan fakara zan dubi ladu wanda ya yi gaba da waliyina ya nemi izinin mu yaƙi da shi a to ashe da za a yi gaba da waliyan Allah ne ashe ne mafi abin da ake yi za a yi to tunda za a yi to duk wanda ya shiga wannan gabar yana gaba da waliyan Allah to ya nemi izinin yaƙi da Allah shi yana cewa wai Amerika da Ingila ma suka ce za su su yaƙe ka ya za ka yi balle kuma kana yaƙi da Allah kaga Aisha ne ka ya lalace fiye da kima waliyan Allah nan ko kaki ko kaso akwai bayin Allah da Allah ya keɓance sai mai da su waliyan ba ko ka yarda ko baka yarda ba ko ba ka bane yawa akwai wanda Allah mai da su waliyan sa ko ka yarda ko baka yarda ba Allah ya keɓance su da wani abu wanda kai bai keɓance ka da shi ba shi sa alqur'ani yace mana ala illa awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun su waliyan Allah su ne waɗanda babu bakin ciki a gare su kuma babu tsoro a gare su su ne wanda suka yi imani da Allah kuma suka ji tsoron Allah suka yi imani da Allah suka ji tsoron Allah kaji wannan din su sifar su allazina amanu wa kanu yattaqu sun yi imani da Allah sannan sun ji tsoron Allah haka waliyan nan suke to idan kai gaba da wannan waliyin ka nemi izinin yaki da Allah saboda shi waliyin Allah ne waliyin Allah ne ko shi waliyin Allah ne wanda ya zama masoyin Allah kuma to ba wani abu nasa komi na Allah ne ba nasa bane in kai in kai gaba da shi kai da Allah ba da shi kake yi ba Shi ne sai aka baka yanda ake a zama waliyin a cikin hadisi sai ce wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafili har sai na so shi ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafili har sai na so shi ya gama barilla ya kawo barillai yadda ake nema ya dauki nafilfili kuma ya dora wa kansa ya mai da su dole to wannan shi zai jawo sai ya zama bawan Allah sai Allah ya so shi Allah ya faɗa cikin wannan hadisi kudusi yace fa idza abuntu kuntu samu alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yabsiru bi wa yadi allati yamshi biha wa rijlihi allati yamshi alaiha ko idan na so shi sai na zama jinsa na zama ganinsa na zama kamo sa abin da zai rike da hannunsa na zama tafiyarsa na zama komansa kawai a wani jan ya ce kun tuhu sai na zama shi kawai ko man sai in zai ji to cikin Allah tabaraka wa ta'ala zai ji ko zai gani ko zai taba ko duk abin da zai yi sai aka kawo nan wala in sa'alani la utiyanna in ya roke ni sai na amsa masa wa in sa'alani la utiyanna idan ya nemi na tsare shi kar abu kaza ya same shi sai na ture masa abin ba zai ba zai ba zai same shi saboda ya riga ya zama na Allah babu wani abu da haka komai na Allah ne a cikin dukkan tasarrufar nasa da yake in ya roki Allah da da shi wace idza qalibta matallabana azimta ko in ka roki in ka nemi abin ne ma ka rasa to Allah ne sun tuta wani abu kai baka sani ba in ka zama na Allah kana roƙon Allah Allah zai baka sai ya baka a cikin babu ya baka a cikin akwai kuma duk sai ka gane an baka ne haka ne ko yawa sai ya baka a cikin babu zai baka sai ka karba kuma ka ce kai ka gode sai baka a cikin akwai nan ma sai ka ce ka gode duka sai ka iya gane akwai da babu duk akwai ne sai ka iya gane wannan saboda kariya ka zama na Allah ko mi ka da Allah ne kayan sa ne idan ji kai to dama Allah ne jinka Allah ne ganinka Allah ne tabawanka Allah ne tafiyanka komai naka cikin Allah kake to anan in ka roki Allah sai Allah ya biya in ka nemi Allah ya tsare ka kuma sai Allah ya tsare ka akwai wani bawan Allah da aka yi waliyin Allah Allah ya kara masa rama ya zo garin nan da ya zo shikenan da za ke ba mu labarin ba muna tafiya mun yi tafiya ake ba mu labarin abin da ya faru da ya zo zai addu'a sai ce kowa ya sa niyyarsa guda ɗaya damuwarsa guda ɗaya ya saka ta za a yi addu'a to nake ga mana wani ya aike shi ce da Allah in bawan Allah nan ya zo ya addu'a ka ce ni ina so ya mun addu'a ina fama da rashin lafiya rashin lafiyar nan inda warkewa ne Allah ya yi ni inda tafiya ne Allah ya sauke mu in tafi da ya je kuma sai ya gawa shi inda ya zo ke masa gashi gashi ga abin da ake ciki sai dai shi ne ce masa to za mu yi addu'a aka yi addu'a aka shafa washe gari da safe ya je zai gaya masa ga da suka yi da shi sai ya samu ya rasu ya rasu saboda wannan wanda ya addu'an nan bawan Allah ne yana roƙon Allah Allah ya biya ba wani ba wani ba wani magana kawai ana yi kawai an gama to wannan matsayin shine kalon waliyin Allah ita kai irin wannan wajen kana roƙon Allah Allah ya biya idan ya je Saudiya larabawa sai da suke gobe akan bawan Allah ne kowane balarabe yana zuwa wata addu'a haka suke zuwa su kewaye shi to wanda ya zama waliyin Allah shi ba wani abu nasa ko ba nasa bane saboda ka in yayi magana sai magana ta baka mamaki wata ila ko kai kai ka ji magana ta yi nauyi sunan sa shewa da goza a shewa da goza ko yawa mutumin goza ne ya je zai shiga kamar wata rana zai shiga kamar wata rana sai kwastam suka ce ba zai shiga ba zai wuce suka ce a ba zai wuce ba ya ce ku bar ni na wuce ba kula da ni bawan Allah ya ce ku bar ni na wuce sai saura suka yadda sai mutum ɗaya ya ce shi bai gaba bai yadda a shiga ba a shige ba sai ya ce to mu kan za mu shiga kamaru amma kai din kan na cire ka sai ga masa ka fiya tuci kaji ba ya ce mu kan za mu shiga kamaru amma kai na cire ka kai sai aka shige aka tafi aka ce yana bata a wurin sai ga takarda an kawo wannan an kore shi a yanki an gama da shi an sallame shi an kore shi to tasarrufat din duk cikin Allah tabaraka ta'ala suke to bayan Allah ne irin wadannan suna nan da yawa amma wani in yaji zai ce ka ji da Allah ba kuma gangano to da mun bayan da zaka gane abin da ake bada irin ana bada irin wannan to akwai wanda zai kai wannan matsayin idan ya roki Allah Allah sai ya bashi kai zai kai ba zai yayi roƙon ba ba yana jin abun ya zo kawai sai abun ya zo ya zo da kansa ma ba sai ya ce Allah kai ko karka yi ba saboda shi komai nasa ya ya koma cikin Allah tabaraka ta'ala yana jurin Allah cikin koman sa baya dawowa ya gan ku balle ya magana da ku balle ya ce kun yi kaza ko ba ku kaza ba babu wannan a wajen tun ya zama haka shine idan ya roka sai Allah ya biya masa idan ya nemi Allah ya tsare shi sai Allah ya tsare shi sai Allah tsare shi to shau da yace idan kana nema ka nema a wajen Allah Allah ya san cutar wannan abu kai baka sani ba yana tunkuda abin da zai cutar da kai kar ka tuni Allah ka ce dan me to ana so ka kai matsayin da duk abin da ya same ka ka mayar wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai ya kawo mana yace wa idafatan ila hada وذاك فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت سكرة عليهم إنهم لم يتوصلوا بشيء غير أعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله جل وعلا دعوا الله تعالى بها فأجيبت دعوتهم ذلك yace har yanzu abinda za a jingina a wannan da wannan abinda aka faɗa wato ma'abota cikin wannan kogon الثلاثة متوم كنا الذين انطبقت الصخرة عليه wanda dutse ya zo ya rufe bakin kogon yadda ba su iya fita ba innahum lam yatawassalu bi shay'in nazara amalihim salihah ba su yi ba su yi tawassuli da wani abu ba sai da ayyukansu na gari da suka yi allati aqlasu fiha lillahi jalla wa ala wanda suka suka tsarkake Allah tabaraka ta'ala cikin wannan aikin da Allah ta'ala biha sai suka roki Allah da wannan aikin fa ujiba da'atuhum zalika sai Allah ya amsa musu kaga wannan kuma kamar da aka ranta cikin riyadus salihin ko mutane guda uku nan da suka shiga cikin kogon dutse ya rufe babu daman su fita sai suka ce to mafita dai kowa ya roki Allah da abin da yake ga yayi shi kowa ya roki Allah da abin da yake ga yayi in Allah ya ji roƙon nan sai mu fita ciki dukan su kowa ya kawo wani aikin da ya aikata ya roki Allah da shi daya inda yake taimakawa mahaifiyarsa daya yanda ya rike dukiyar wani har ta ta kai inda ta kai ko mutum ya zo karban kayansa ya bashi ɗaya kuma ne mai ne wanda mace ta neme shi ko ta gwada masa gashi gashi ya ce yana tsoron Allah dalilin wannan sai Allah ya ya yaye musu suka fita saboda sun kyautata cikin aikin sun yi shi saboda Allah sun yi tawassuli da aikin su kyakkyawa to anan wani rudu zai dauke ka wataƙila ka ce to ai gashi nan an faɗa maka hadisi gashi sun yi tawassuli da aikin su kyakkyawa kai ma yanzu ka yi tawassuli da aikin ka kyakkyawa Allah dan ayyukan mu kyawawan ayyukan da muke Allah ka ba mu kaza kaza Allah kai kaza kaza kaza Allah dan kaza nan da muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ne ne gaskiya ka faɗa ai amma ka san shi kullum mutum yana magana a makamin sa ne duk lokacin da kake magana to kana magana a cikin makamin ka ne in ka fita wajen ba haka zaka bada ba yanzu ba ana lokacin siyasa ba mai neman gwamna ko mai neman shugaban kasa yana magana a makamin sa ne yanzu idan na ci zan yi kaza zan yi kaza yanzu ne yake bada in ya ci sai ka tambaye shi meye kuma sai ya dawo a lokacin sai ka sake tambayar sa saboda dazu ba shi bane wani ne ya dazu lokacin da bai ci ba ko amma lokacin da ya ci ba ya canja ya zama wani abu daban sai ka ga abin da yake faɗan da ma abin da zai yi zuwa yanzu ba to zai raka kowa magana yake a makamin sa kawai kowa makamin sa yake magana waɗannan bayan Allah da aka yi daga kashi sun yi tawassuli da aikin su sun yi tsarkake aikin sun yi shi saboda Allah ne ba ba ba komai a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala ne a cikin aikin su kawai ba komai amma da Allah mu yanzu ayyukan mu hakan suke ne da za ka ce kai wani aiki in aka dawo aka daga aikin naka zai sha wahala da yawa zai sha wahala ko me ko me kai in aka ce za a za a yi verifying ne ko za a bincika shi a caje a caje aikin ka babu aikin ka da zai fita babu shi kowanne ne ba na tsammanin zai fita aje kayi saboda Allah ba riya babu nuna mutane ka iya babu wane ne duka cire wannan abubuwan duk a ce ka yi kokari duka cire su lokacin da kake aiki doya kake ji ko aje ka cire duk babu ba riya ba nuna kai ba hasa ba duk babu duk babu an cire su duka lokacin da kake aikin yaya kake ji a wannan lokacin shi da mai da zamu haushi kake ji ko dadi kake ji kana murna ne ko kana baki ciki akwai abin da kake ji dole to wannan ma zai yi da aiki wannan din ma zai yi da aikin naka bayan wancan abu ba za ka iya cire su ba wane ai mun yi abu kaza ba mu ganka ba wane kaza kaza ai wane nayi kaza ko kuma zuciyar ku zauna kuna tari da ita ka ni yanzu akwai ibada wai kwana nawa ina kaza kaza yanzu na ja kaza kaza yanzu za ta ba tin nan nayi ya kai miliyan kaza yanzu kaza kaza kaza kai ai yanzu nayi kaza kaza kaga nan gaba kadan fa ina ga shiga cikin su ha ba ga yawa kuwa ba amma kun yi a zuciyar kun yi da ita kuna ta daɗin ku ba ga yawa kuwa ba amma za ku yi da ita ku ji daɗin ku da kai da zuciyar ku kuna ta yi haba ni ku himma ni ku kaza kaza ai kaza kai ta yi kaga wannan to wai a ce kuma har ka dawo kana Allah dan ayyukanmu na alheri Allah dan wannan abin da muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muka a wajenmu baka da aiki aikin ka bai yi saba ka ce Allah dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya maka saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam shine kofar ka zuwa wajen Allah to Allah bai san kowa ba bai san komai ba annabi Muhammad ya sani haka ne to in dai haka ne to ka maka ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-abd haqqan wal anami abid annabi sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah na gaskiya saboda hakan mabiya annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai sun shiga cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake ganin su su zama bayi ba wanda za a ce masa abdu sai ya koma wacce abdu haka ne kama a gashi ma ce masa wannan bawa ne amma yana na a matsayin sa ne shi shi ne to shi ba za a ganshi ba to bawan Allah annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saboda hakan ku yi da jalle cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ganku a matsayin bayi ba ku fita ba in kun fita waje to aka ka fita waje in har zaka dawo kana cewa Allah aikin da nayi nayi kaza nayi kaza da man kai kake yi a tanan ma kaga an samu matsala to saboda haka waɗannan bayan Allah sun yi haka ne don su koya mana tsaftace aiki kai aiki saboda Allah abu mai wahala a wajen mu yanzu da ya sha wahala ko ina yanzu yin abu ba saboda Allah bai na shi ko ina kai da kake cewa kai din tijaniya ne dan faila ne kai din ma ba dan Allah ba zai zo shige ka kai ba ka zauna a ciki dabas ko ka zauna a ciki abunka kai ta yi amma ba Allah wani akwai kokari wani akwai himma wani na dan dagiya ai ai yayi kaza kaza kaza kana dan jin dadi ana faɗa kana dan murna kadan kana dan jin dadi kaga aiki ya lalace to in ka zama kana nema da Allah tabaraka wa ta'ala sai ka gyara waɗannan ya zama duk ayyukanka na Allah komai naka na Allah ne to in ka roƙa sai Allah ya maka in ka nema wajen Allah Allah sai ya biya amma za ka yi addu'a yanzu kana zargin kanka kai ma kana ga kaman dai gashi dai ba gashi ba haka dai to kaga ba za a samu biyan bukata ba to wannan yace mana shine sababin da yana cikin sabuba da zai jawo mutum idan ya roƙi Allah tabaraka wataala Allah ya masa idan ya maida komai nasa wajen Allah tabaraka wataala amma in ya maida abubuwansa wajen kansa wajen mutane wajen menene to zai ta addu'a kuma ba amsa masa ba zo raka ana so ka zama talibun rabbi da shi yace idza talibta matlaban adimta fa zayhu yadri wa ma daraita yadfu ma yaduru rudan minhu la tattahiman ilahana fa tuqzala karka tumi Allah kace dan mi Allah zai kaza bai kaza ba sai ka tabi duk yanda yake karba wannan wannan shine kashin bayanin da ya akan sababin da zai sa ba amsa addu'a mutum ba in muka sake zama insha Allah za mu karanta kuma asbabul ijabati abubuwan da su jawo amsa maka mun riga mun karanta abubuwan da suke jawo ba amsa mutum daga wancan karatun zuwa yanzu an ka an yi riga su yanzu kuma to me zai jawo in ka roki Allah ya amsa akwai su kace kace suna nan da yawa suna nan da yawa wanda za kana in in ka cika waɗannan to duk addu'an da kai Allah zai amsa maka za mu dakata nan insha Allah abinda makaranta ne daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abinda shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan hali da muke ciki na maganan kunci na rayuwa da ake ciki maganan canjin kudi da maganan mai muna fatan Allah ya canja mana wannan yanayin ya kawo mana mai sauki albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma abin da aka sa gaba da za a gabatar da shi na zabe wani sati muna fatan amma za mu yi karatu yawa insha Allah ko yawa zabe da za a yi wani sati muna addu'ar Allah ya zaba mana zabin sa Allah ya zaba mana zabin sa na maka din tijaniya dan faila ai baka da zabi kai zabin Allah ne naka ko to da Allah mu dawo mu yadda Allah ne mai zaba mana al'umma da sun ce Allah bai iya zabi ba su za su zabi kayan su suka zaba Allah ya ce to bari ku ga yadda ake tunda naku ne ba nawo bari na mu sai yayi haka ne ko to yanzu abinda zaka roka ka ce Allah ka zaba mun zabin ka sai ka je ka ka dangwala a wanda zuciyanka ta danne su da shi kana ganin cewa wata kila in an je lahira ya kamata sai ka ce me zaka zabi wani zaka ce eh kana tsammani dai zai taimaki bayin Allah ya rufa musu asiri shi yasa ka zabe shi zai taimaki bayin Allah ya rufa ba zai taimake ka ba zai taimaki bayin Allah ya rufa musu asiri dan haka kake tunani sai ka zabe shi amma lokacin da kaje ka zaka dangole kuri'an ka kace wannan idan ya ci wata zai ban dubu kaza ko zai mun kaza to daga nan Allah ya baka wuri kai da shi sai ku yi abunku ko Allah ya baka wuri kai da shi sai ku yi to ba a so mutum ya irin wannan zaben ka yi zaɓe ka zaɓi wanda kake tsammanin zai taimaki bayan Allah wanda kake tsammanin zai zama alheri sannan sai ka biyar da abun da addu'a kuma addu'a salahul mu'min addu'a shi ta koyi mu'mini ba shi da wani abun da zai yi sai a ta roƙon Allah Allah ya zaba mana shugabanni mutanen kirki Allah ya gyara mana halayenmu Allah ya gyara mana halayenmu in ba mu gyaru ba shugabanni wasu ba gyaruwa ba inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saboda haka yadda muke haka suke ban mu da kirki ta kowane bangare in ka duba ban mu da kirki ta kowane fuska kuma sai su su su kirki misali ai ba dalili kuma abun takeici har dan batin batin jane dan faila ma sai ka gani a cikin wannan rashin kirkin wai wai to ya aka yi zama tijjani yana jin labarin ta dai kawai ko shi dan bala ne labarin sai ke amma in ka zama na Allah da gaske to dole ka kwatanta a cikin komanka ba za ka yi siyasa wa Allah ba ka ce ga inda zan baka yadda kake so nan kuma zan yi nawa saboda haka muna roƙon Allah wannan abin da aka saka a gaba na siyasa sabi da za a yi Allah ya zaba mana mafi alheri albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk fitina da take ciki Allah ya yi mana Allah ya yi dukkan wata fitina Allah za mu nufi alwani mutanen kirki wanda za su taimaki al'umma albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan mu da suka tafi kebbi mulkin shehu muna roƙon Allah Allah ya dawo da su lafiya abin da yake faruwa a hanya na matsalar hanyar Allah ya yi musu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya kai su Allah ya dawo da su lafiya Allah ya kiyaye dukkan abin da zai same su a hanya albarkacin shehu da suka je domin sa albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mujizarsa albarkacin shehu tijjani da karamarsa albarkacin shehu ibrahim da faidarsa albarkacin alkur'ani da yayin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-khatib lima sabara nasir al-haq al-haq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin